أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكبر كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوني الذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق الناصر الحج بالحق والحاج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلي عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا آمين.
وارزقنا عملا به وارزقنا آمين.
الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله أولا رانا نرانا الصبر wanda ya daidai da 28 ga watan sha'aban hijiran shugaban musayi na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 19 ga wata na watan march miladiyan shugaban mu annabi isa alaihi salatu wassalam 2024 har ila yau muna cikin suratul anbiya'i wadda malam ya karanta mana faɗin Allah maɗaukakin sarki a aya na 86 80 da hudu inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa Isma'ila wa Idrisa wa zal kifli kullum min as-sabirin wa adhamnahum fi rahmatina innahum min as-salihin وظنون إذ ذهب مغالبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله ينا تبام نبار النباوة ko kuma mu ce mun ci albarkacin annabinmu Allah yana ba annabinmu labarin annabawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa yana ba annabi labarin annaba don tabbatar da zuciyar manzon Allah kan tabbatan da Allah ya gina shi a kai. Saboda a cikin ba da labarin annaba da magabatan bayin Allah akwai hikima mai girma a ciki. Allah madaukakin sarki ya halicce mu a duniya ne don mu bauta masa. sannan kuma ya sanya mana kuduwa wanda za mu koyi da su a matsayin su ne mafifitan bayin Allah to da haka kowane annabi daga cikin annaba akwai karo da fama da yi da shi to Allah yana ba manzon Allah labarin annaba tasliyatan linnabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mana Allah yana lallashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana kuma ƙara karfafan zuciyarsa akan ba yadda za a yi wadda suka ɗauko aiki irin naka daga waje na ba su zauna lafiya ba kai ma ka za ka zauna lafiya wadda suka ɗauko aiki irin naka daga waje na ga irin fama da gwagwarmayan da suka yi to kai ma gwadabin su za ka hau kai irin wannan fama da gwagwarmaya sannan kuma ya rasu kai ma ka karantar da al'ummanka ma daman za su yi imani irin imanin da waɗancan al'ummatan wannan annaba suka yi to su ma kar su sa tsammanin za su zauna lafiya wannan misali sunatullahi allati qad halal min qablu kuma dama Allah yana cewa ba a samun tabbili masunnansa to Allah madaukin sarki yake cewa wa Isma'ila ai waskur li ummatika habar Isma'ila ka ambata ma al'umman ka labarin annabi Isma'ila wanda manzo Allah sallallahu ta'ala ta cewa annabi ibn Zabihain ni ne dan abin yankawa guda biyu ma'ana annabi Isma'ila alayhi salatu wassalam a bisa rajihil aqwali akan cewa annabi Isma'ila huwa zabihul ula sannan kuma ana ibn Abdullah wanda yake zabihul sani dan misali abdullahi wadda aka yi fansansa misali da raƙuma guda da to Allah yana cewa ka faɗan musu labarin Isma'ila a wani wajen zaka ji Allah yana cewa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan najiya kamar yadda muka wuce a cikin surati Maryam ko Allah madaukin sarki na ba mu labari shi annabi Isma'ila mai cika alƙawari an fahimta to da ka karanta ma al'umman ka labarin Isma'ila kaga wannan ya zo misali jumlatan tafsilan kuma mun wuce sha baya menene hikimar haka sabi da mu ma mu koyi ɗabi'an waɗannan annabawan an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki zaka ji na cewa tilkar rusulun faddalna ba aluma ala ba'ali Allah madaukakin sarki yake cewa wa idrisa sannan ka ba su labarin idrisa alaihi salatu wassalam wanda shi kuma Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wa rafa'anahu makanan aliyya Allah madaukakin sarki yake cewa shi ya ɗaukaka shi a mafi daukakan digiri wanda ya shi ne sama na hudu kamar yadda ya zo a cikin hadisin imam muslim daga anas dan maliki manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa yayin da muka zo sama na hudu fa idan fiha idris alaihi salatu wassalam sai ga annabi idris alaihi salatu wassalam shine ake ba mu labarin sa wanda shi annabi idris abin da yasa misali labarin sa ya biyo bayan ambaton annabi isma'ila wallahu ta'ala alamu saboda manzo Allah al'ummansa ita al'umma ne wadda take mafi abkariya a cikin ilimi an fahimta tare da annabin su rasulun ummi ne to da haka annabi Idris alayhi salatu wasallam huwa awwal man haddal hadda shine farkon wanda ya fara yin rubutu shine farkon wanda ya fara yin alƙalama kamar yadda muka wuce a baya to da haka misali ana karantar da mu kamar yadda aka buɗe ƙur'anin mu da ikirari ismi rabbikal ladzi halal to misali ka ba su labarin idrisa saboda al'umman kasancewan su al'umma ne na ilimi al'umma ne misali wanda ilimi zai daga darajar su idan suka siffanci da siffan jahilci to sun sauka daga siffan idrisin da ake karantarwa an fahimta sai ce wa zalkifili sannan ka ba su labarin zalkifili wadda misali akwai al-khilafat misali mai dama mai faɗi tsakanin malaman tafsiri akan misali mal muradi bil zulkifl wasu ce iliyas iliyasu shi ake nufi da zulkifl an fahimta amma akwai zantuka akan shi zulkiflin ma annabi ne ko ko ba annabi bane an fahimta ibn jarir al-tabari shehul mufassirin ya kawo fatattawa zantuka guda biyu wadda shi a wajen shi ya tafi a rajil a qawali inda wuce misali innahu laysa binabi fa innahu rajulun salih saboda kaman zattukan da imamu ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa shi zalkifil misali an sanya mashi misali zalkifil ne saboda waɗannan dalilan da malaman tafsiri suka kawo ɗaya daga ciki an ce a cikin banu isra'ila an yi wani bawan allah wadda shi wannan bawan allah ya tsinci kai cikin jarabtawan allah na ɗabi'a marasu kyau sai kasance wata rana sai ya nemi wata mace da nufin ya faɗaɗa da ita sai ce zai ba ta dinare ɗari shida da ya ce zai ba ta dinare ɗari shida ya hannanta mata wannan kuɗi sai da ya kai mai yana gaban biyan buƙatar shi tare da ita kai cinyan shi na kan cinyanta kawai abin da ya rage shine biyan bukata sai ta fashe da kuka sai take ce sai yake ce mata "Ah, me yasa ki kuka sai take cewa ina kuka ne akan cewa tun da nake ban taba saba ma Allah da irin wannan aikin ba amma larurar rayuwa ya sa yanzu zan na tsinci kaina a cikin wannan zan yi saban Allah dan in saddun rama sai wannan sai ya farkar da shi sai ce a ke ba ki taba irin wannan aikin ba gashi ni kuma a yanzu ina irin wannan aikin to na tuba daga yanzu din nan kuma wannan dinaran na baki shi fillahi lillahi to shi wasu ka ce shi ne sanadiyan da aka ce mashi misali bilkifil falid da misali ta kafala hazal amalin mushak wasu man ce su miya zulkifil falid da misali lahu kifilaini min alhasanat ma'ana Allah yana ninka masa aikin alhairi saboda ya ɗauki aiki mai mushakka wadda misali wasu daga ciki wanda suka gabata ba za su iya ba wasu suka ce ana ninka mashi aiki ne ana ninka mai aikin annabawa biyu haƙurin annabawa guda biyu shi yasa aka ce mashi zulkifili ma'ana ma'abucin mizani guda biyu na auna aikin alhairi wasu suka ce shine sandiyan da aka sa mashi zulkifili wasu kuma suka ce a'a an sanya mai zulkifil saboda annabin da ke wannan zamanin zai koma ga Allah yana neman wanda zai mashi zai tahallufi a kansa wanda zai dauki aikinsa duka al'umma aka rasa wanda zai iya ce shi zai iya to shi yasa aka sanya mai zulkifil wasu suka ce a'a zance na karshe shine a zamanin banu Isra'ila an yi wani alkali adali wannan alkali adali shi zulkifil almajirin sa ne sai kasance yana zaune tare da shi ga mutuwa ya zo kuma bai san wanda zai gaje shi aiki irin nashi ba ya tara su almajiran ke cewa wane ne zai gudanar da aiki irin nawa duk aka rasa wanda ya amsa zai iya sai shi an ce kullum zai tashi da rana ya yi azumi da daddare ya nafi laraka a dare kamar yadda sayyidina abdullahi dan abbas ya faɗa an fahimta amma tare da haka bai zama shine afdalil ibadi ba ko kuma afdalil ibadat kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarraha da haka a cikin hadisin Annabi Dawud alaihi salatu wassalam an fahimta ba mamaki kila nashi bai zama shine afdalil ibadi saboda kamar yadda aka tafi akwai ihtilafat akan cewa shi annabi ne ko ko shi ba annabi bane Annabi Dawud ko misali la yashku fi nubuwati ithnani an fahimta ba a kokonto a cikin nubuwan Annabi Dawud alaihi salatu wassalam to sai kasance da daddare yana nafila raka'a ɗari da rana yana azumi shi yasa sai aka ce mashi zalkifil misali ya ɗauki waɗannan nauyayen ayyuka sannan kuma ya yi ta hannufi ma shi wannan alƙalin mahayyafisa kyautatawa da kwatantawa amma Allahu ta'ala ala wa alamu bil haqiqatil amri sai Allah ya ce kullun ai kullu wahidin minhum min as-salihin min as-sabirin kowanne ɗaya daga cikin su ya yi hakuri kowanne ɗaya daga cikin su yana cikin bayinmu masu hakuri Allah ya ce wa adhalnahum fi rahmatina ya rasulullahi mun shigar da su a cikin rahman mu innahum minas salihin ai su dinnan suna cikin bayin mu na kirki a wannan ayan watan zai tabbatar mana ashe hakuri ba karamin al'amari bane wanda Allah ya azurta shi da hakuri ya bashi alkhairi mai girma wanda aka raba shi da hakuri an ya tsinci kai cikin bala'i mai girma da haka ga Allah ɗaukin sarki na faɗan mazayan annabawa yana faɗan abin da yake yabansu da shi daga ciki haƙuri kamar yadda malamai suke faɗa haƙuri ya kaskashi akwai asabaru ala da'atul lahi akwai asabaru an ma'asiyatul lahi akwai asabaru ala bala'il lahi haƙuri na farko shine asabaru ala da'atul lahi Allah maɗaukin sarki ya ɗora mana ibada nafsu ba ta so rai baya so an haɗa mu da shedan kuma kullum yana neman sai ya ɓatar da mu amma kaga mutum ya dage sallah baya wuce shi yana cika alwala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal fardain da hadal janna wanda yayi tahafuzi akan sallah lokaci masu wahala lokacin la'asar da lokacin misali subahi zai shiga aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya haƙuri akan yin alwala cika alwala lokacin tsananin sanyi kaga haƙuri ne ala da'atul lahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ba shi aljanna sannan akwai al-sabru an ma'asiyatil lahi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kiyaye mun tsakanin gemanyansa guda biyu da tsakanin abin da ke al'auransa zan shigar da shi aljanna kaga hakuri ne mutum ya hakuri kaman ya hakuri gabarin cin haram ya yi hakuri gabarin zagin bayin Allah da aibata su da cin mutuncinsu da bakinsa ya yi hakuri gabarin saban Allah ta hanyar yin zina ya yi hakuri ta hanyar kada ya sanya ma cikinsa haramun kaga wannan hakuri ne misali an ma'asiyatin lahi sannan akwai alsabaru ala bala'in lahi mutum ya yi haƙuri a kan jarabtawan Allah kamar yadda jiya Allah yake ba mu labarin annabi Dawuda annabi Ayuba alaihi salatu wasallam innahu kana min as-sagirin Allah yake ce mana yana cikin bayan Allah misali masu haƙuri to da haka ƴan uwa wannan ga natijan da Allah yake ba masu haƙuri kamar yadda nan Allah madaukakin sarki ba mu labari wannan ayin tana tana tahaddum tana motsar da himman mu akan mu zamo masu hakuri da wannan siffofi guda uku Allah ya mana muwafaqa Allah ya ce wa adhalnahum fi rahmatina muka shigar da su a cikin rahaman mu ma'ana shine suka rayu musulmai suka mutu da imani babu wani rahama da yake sama da Allah ya mabawa muwafaqa da yin ma Allah da'a ya kuma nemi yardan Allah da yin da'a kuma ya mutu a cikin imani wannan shine mafi girman rahama to Allah yana ba mu labarin yayi ma waɗannan bayi nasa tsarkaka haka sun rayu akan yin ma Allah da'a sun kuma nufi Allah da yin ma Allah da'an sun kuma cika da imani da haka misali daula na ga wanda ya samu wannan Allah ka ba mu Allah madaukakin sarki ke cewa innahum minas salihin suna daga cikin misali zababbun bayin Allah wanda muka zabe su azalan Allah madaukakin sarki ke cewa wazannu ne izhaba mughaliban sannan ka ba su labari kai ma ka karanta ma kanka labarin zannu an fahimta Allah yana cewa wala takun ka sahibul hut izna da huwa maqzum Allah yana cewa rasulullahi kai kar ka zama irin mu abucin kifi ma'ana kai hakuri da kafircin al'ummanka ai mene ya dauki zannuni kamar yadda Allah zai ba mu labari ka san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa Allah ya fi kowa a cikin bayinsa kishi kishin Allah kuma shine bawa ya je ma abin da Allah ya haramta an fahimta to bayin Allah suna taya Allah kishi idan suka ga bayi ɗan uwansu suna saban Allah saboda musamman bawan da Allah madaukin sarki ya masa ni'imar lafiya to hanyar godiya na farko da lafiyar nan shine yin ma Allah da'a da lafiya bawan da Allah ya yi masa baiwan hankali hanyar godiya na farko shine ya san cewa ni'imar hankalin nan ba kowa ya sama ba to hankalin ya ja shi zuwa ga yin ma Allah bauta an fahimta to bayan Allah idan suka ga bawa Allah madaukin sarki ya masa wannan ni'ima amma bai amfani da shi ba to sai gira irin na Allah ya kama su kamar yadda ya faru da sayyidina zannuni imam muslim ya fitar da hadisi amma duka malamai sun ce hadisin lahu illatu an fahimta wanda yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya kira mutanansa zuwa ga imani suka ki imani har ya ya tashi misali ya hau dutse zai fado ko misali ya zamana ya mutu an fahimta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malamai suka ce wannan hadisin imam muslim ya roto amma hadisi ne wanda misali la yuqbalu min muslim ba za a amsa daga imam muslim ba saboda annaba arfa'u makanan wa arfa'u manzilatin a ce su halaka kansu bayan sun san Allah ya haramta kashe kai an fahimta shi yasa saboda shi wannan hadisin na imam muslim kamar yadda ya zo da shi a cikin kitabut tauhid ya saba ma asali sabiti shi yasa malama hadisi ba su amsa ba daga cikin su ala ra'asul imam darul qudni alaihi rahmatullahi ya ce haza hadisin mardudin an fahimta to amma misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya damu har Allah ma madaukin sarki na bashi hakuri ta hanyar ce mashi dafa ma anzalna alaikal qur'ana litashka ya rasulullah ka yi hakuri ka taka kasa kai ibada ba mu saukar ma da qur'ani dan ka kallafa ma kanka dawainiya ba Allah ya wani waje yake cewa la'allaka bahirun nafsika ala atharihim Allah ya kunu mu'minin yanzu ya rasulullah saboda sun ki imani sai kai ka halaka kanka ai ban ce maka kai haka ba ya rasulullah to da haka misali daman tun gabanin aje wajen to Allah ya bashi labarin wadda suka gabata kafin shi daga cikin su misali shine wazannuni iz zahaba mughaliban ya rasulullah ka tuna misali sayyidina Yunus bin Mata yayin da ya tafi mughaliban dinnan hali ne an fahimta izzarfiya a lokacin da ya tafi yana cikin fushi aili qaumihi hina kafaru billahi yana fushi da al'ummansa da suka kafirce ma Allah fa zanna Allah naqdiru alayhi annabi Yunus alayhi salatu wassalam sai ya zace wa ba ba za mu kama shi ta hanyar da misali muka yi mai hargagi ba wannan shine misali rajil aqwal wanda misali zahaba alayhi misali jama'ir salaf amma ɗaya zancen wadda bayan malamai sun haka ito suka ce a wannan zancen ba za mu amsa daga su imamu suddi da suka faɗa ba shine misali fa zanna Allah na qadira alayhi wa annabi Yunus yana zaton wai Allah ba zai iya iko a kansa ba suka ce wannan misali a martaba irin na annaba mumini ma bai da wannan zaton balantana misali alfaul maqamat a ce annabi na da wannan tunanin an fahimta da haka misali wannan aya ne wadda dole sai an mata tawili saboda idan ba kai mata tawili ba kai zaka fada rami rami shine zaka jingina kafirci ma annabi ina fata an fahimta shi ko misali babu wani annabi tsarkakan bayi ma misali Allah ya yi mu tsarkin da ba za su yi wannan tunanin mahadaran ubangiji balantana annabawa Allah madaukakin sarki ke cewa fanada aisa ata izun fi zulumat a take sai ya kira ubangiji Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na kasance cikin wanda suka zalunci kawunan su menene zaluncin kansa da shi yayi shine ta hanyar ya tafi gabanin izini ya tafi gabanin izini ya bar al'umman sa bai jira Allah ya ce ya bar su ba annabi Musa alaihi rahma radiyallahu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya kira mutanansa ya kira mutanansa zuwa ga imani da Allah da kadai ta addini suka ki annabi Yunus alaihi salatu wa salam yace musu al'adan Allah in ya kira mutane zuwa ga imani suka ki amsa to halaka su yake suka ce to ba liki azaban yanzu to shi kuma ya san in Allah madaukin sarki ya saukar da azaba to tana gani wanda ya ja da wanda bai ja ba kamar yadda hadisai suke dilala zuwa ga haka in dai banda su wanda suke alfaru maqamat wanda Allah madaukin sarki zai fitar da su kamar yadda muka wuce kisan annabi Ludu ko a baya to annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai ya tashi ya bar al'ummansa bai jira izini daga hadara ba to wannan abin sai zama laifi tsakanin shi da ubangiji ya je ya shiga jirgin ruwa ya shiga kwale-kwale su kuma al'adarsu kwale-kwale ba ta yin tusu ruwa ya tusu da mutane sai in an samu abdul abik bawa wanda ya guje ma ubangidansa ko kuma ɗa da ya saba ya guje ma iyayensa ya gudu to ruwan allah ba ta amsan jirgi inda mai zunubi irin wannan to nan fa jirgi ta fara tangal-tangal jagoran jirgi ce labudda a cikin jirgin na akwai wanda ya ma Allah sabo ya tafi ba da izinin Allah ba to kuma ba a san kowa ne ne sai aka ce a yi ƙura'a da aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta fada kan sai na yunusa ibn makka alaihi salatin tsawon alaihi salam da ƙura'a ya fada kansa sai ka ce a hasha annabin Allah a ce shine wannan ƙura'an zai ci a ba shi bane aka sake na biyu ta sake fadawa kan shi aka sake na uku ta fada fada kan shi su kuma suna tunanin bayan da za a ce annabin Allah ya yi wani aiki da har fushin Allah zai ja haka ya faru da su da ya ga haka ana na uku shi sai sun kan shi a cikin jirgi a cikin kawai sai ya fada cikin ruwan dan daman shi kamar yadda muka sani annabi Yunus ya kira mutane zuwa ga Allah ne a kasar Iraki a nan garin Mosul to wannan kogin da ya fara ita ce misali bahar al-ahdam da ya fada cikin wannan kogi wata ita nun din sai ta taso da sauri tana zuwa kawai kafin ta haɗe shi Allah ya ce ke kifi ba shi a cikin arzikin ki za mu mashi kurkuku ne da ke da haka kar ki fara wani bangaren haƙorin ke taɓa mun shi za mu yi mashi za mu yi mashi kasan ana cewa a hasanatul abrar sayyatul muqarrabun to wannan shine abin da zai faru da shi annabi yunus alaihi salatu wassalam jirgi da ruwa ya haɗiye shi shine Allah yake cewa fi zulumati shi yasa aka kawo az-zulumati bil jam ma'ana sayyidina Abdullahi dan Abbas yana ce mana ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi duka ya hada guda uku a lokaci guda daya wannan sashin malamai suna nuna cewa inda Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'a dukkan da bawon ka yi albawa na ya ambace ni da kira da nema jina ina kusa da shi manzo Allah sallallahu ta'ala sai na faɗa mana hadisin Abu Musa al-Ash'ari da Buhari da Muslim suka yi musharakar ruwaya inda ma yake alaihi salatu wa salam sabai sun dawo suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abairu na rabbuna fa naji ubangijinmu ne da yake mu kira shi an karibun ai a ba'idun rabbuna falunadi an karibun falunadi ubangijinmu ne sai yake da mu mu daga murya mu kira shi dan ya ji ko ko yana kusa da mu ne mu sirri da shi manzo Allah sallallahu ta'ala da yake musalla bal fa innahu qaribun sami'un mujibun mai ji ne kuma makusanci ne ma yana kusa da ku jalla jalal shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala san da zai munajati da Allah a saman sama saman sama bayan an kai karshen sama an dauke shi zuwa wata sama sai na cewa subhanaka la uqsi sana wa alayka anta kama asmaita ala nafsika ya ubangiji ni dinnan nayi kasa da in yabe ka yanda kake bukatan a yabe ka sai kawo shi da kaful muhadaba sai ga annabi yunusa shi kuma tuzulimaki yana ce mashi inni kuntu la ilaha illa anta shi ma yana muhadaba da shi misali muhadaba na gashi shi yasa sashin malamai muhaqqiqai musamman matariyawa da ash'ariyawa alaihim rahmatullahi suka tafi a tauhidin ahlus sunna ita ce cewa misali ubangiji yana inda ya cancanta da martabansa yasa za ka ji suna cewa duk wanda ya yi Allah makani to ya yi rujja a idan ahalin sunna saboda Allahu muna zuhun ahalin makani Allahu muna zuhun ahalin makani ga annabi Yunusa yana muhabbata ba da Allah muhadaban gani ga ka a cikin ruwa a ƙarƙashin teku sai yake cewa inni kuntu minaz zalimin wannan ana koyar da mu ko yaushe bawa ya tafi zuwa ga Allah Allah zai yafe masa komin girman zunubinsa manzo Allah sallallahu ta'ala da sai cewa idan dan adam ne zunubi ya zo min da cikin kasa na turbaya a matsayin zunubinsa ni kuma zan zo mai da kwatankwacinta na gafara jalla jalalu inda zaka je ma Allah da zunubin da ya wuce yawan kuran duniya gaba daya amma ka tare da shi baka tara shi da wani ba Allah ya ce zan zo maka da mafi yawanta na gafara wannan ayan tana kiran hankulan mu zuwa ga mai da larmarin mu zuwa ga Allah neman taimakon Allah kuma misali kada mu shiga cikin saban Allah kuma idan mun saba mu saurin tadaruci kamar yanda ya faru manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗi a hadisin Sa'd bin Abi Waqqas wanda Imam tirmizi ya hassana hadisin abu dawuda ya ruwaitar ba ta hanyarsa ba sannan imam ahmad ya ruwaitar a cikin malaman tafsiri ibn jarir ya kawo shi misali abu hatim ya kawo cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa wanda ya kira Allah da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah zai amsa masa amma lafazin imam abu dawuda yana cewa misali ismullahi al'azamu shine misali abinda annabi dawuda ya kira Allah da shi shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a wajen sufayi kuma wannan shine misali bidayan muridai mabda'i kenan na muridai wanda ya dauki sayri na suluki zuwa ga Allah an fahimta ya dauki misali sayri zuwa ga Allah misali zai rika muhadaba da Allah muhadaba misali anta anta anta anta an fahimta wannan duk da dai ba muhallinsa ba ne wani magana ne wanda yake dankare mai zurfi amma dai sun yi ishara zuwa ga haka sai Allah yake cewa fasda jamna lahu muka amsa ma annabi Yunusa kaga wannan misali na ni cewa kai ma in ka nufi Allah da nema Allah zai amsa maka wa najjaynahu min al-ghammi muka kuma tseratar da shi daga wannan hali da yake ciki na bakin ciki bakin ciki shine misali zai koma ga Allah a cikin wannan misali kifin ne ko ko Allah zai fito da shi wallahu ta'ala to Allah ya fitar da shi wa kazalika min jil mu'minin Allah ya ce haka za mu rika tseratar da mu'minai kaga wannan misali al-qilabul yunusa misali wa amul ummat sayyidina Muhammad sabbi misali Allah yana cewa wa kazalika nunjil mumini akwai kira'an da aka ce wa kazalika nunajjil mumini amma misali nunjil mumini shine misali ashharul kira'at na وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فهدى وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأسلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفعنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقدموا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون Allah madaukin sarki ke cewa zakariya izna da rahu shi ma haka ka tuna da labarin annabi zakariya ya rasulullah izna da rahu yayin da ya kira ubangijinsa a wani can a baya ce mana izna da rahu ne da alhafiya ya kira ubangiji mai kira misali na koyi irin kaman ahusur wadda misali ba wadda ma yake jin da yake faɗa kamar yadda muka wuce a baya Allah yana cewa izna da rabbahu ya kira ubangijinsa kaga wannan har sirrin da suka yi da ganin da suka yi da Allah sai da Allah ya ba mu labari Allah yake cewa rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul waris ya ubangiji kar ka bar ni makadaici ya zama ni kadai ne a zura'ana da'a a cikin ka zai yanke daga kaina manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa la hasada illa fi kai babu gifta sai ga mutum biyu rajulun atahu Allah malan fa sallatahu ko mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya bashi iko misali fi amal khair bima adahu Allah aw kalimatin lahu zalika min rasulullah wa rajulun rajulun atahu Allah alquran fa aqama bihi ana al-layl wa darati nahar mutumin da Allah ya bashi dukiya yana ciyar da dukiya da mutumin da Allah ya bashi Qur'ani ya tsaya yana karantawa yana aiki da shi wata wannan yana na ciwon misali daga cikin mafificin fa'ida bawa idan Allah ya masa muwafaka da yin ma Allah da'a to yayi kokari ya nema Allah ya masa wannan ibqa'in wannan ni'ima a cikin zuri'ansa abu ne mai kyau yayi kokarin Allah ya ibqa'in wannan ni'ima a cikin a zuri'ansa abu ne mai kyau kamar yadda misali na Allah yake ba mu labari Allah yake cewa Zakariya annabi Zakariya isnada rabbahu yayin da ya kira ubangin sa rabbi la tazarni fardan kada ka bar ni misali ya kasance bautanka ya tsaya a kaina wa anta khairul warisin daman ubangiji kai haka lamari ta kai ne misali kake gadan kowa da komi bayan ka karar da kowa da komi kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah madaukakin sarki ke cewa fastajabna lahu muka amsa masa wa habna lahu yahya muka bashi annabi yahya a matsayin magajinsa muka bashi yahya a matsayin magajinsa a annabi zakariya an ce ya kai shekara 120 wani kaula an ce ya kai shekara 100 a lokacin bai taba haihuwa ba sannan kuma ga matansa tana da siffa guda biyu siffa na farko ita bakararriya ce siffa na biyu in ji abdullahi dan abbas cewa ita dalikun lisanin ma'ana baziya ce mijin nata baya jin daɗin ta ka san Allah yana ba mu labarin imtihanin da ya masashin annabawa ko a can gashi yana ba mu labarin annabi annabi nuhu alaihi salatu wa mar'atu nuhu kana ta ko ta tafiya min ibadina salihin fahana kuma Allah yake ba mu labarin ga su kuma suna karkashin bayin Allah na kirki su waɗannan mata amma tare da haka suka ha'inci mazajensu ta hanyar misali suna sakan harshe a kansu ma'ana watan ashe mace wanda ta zama ba mijinta bai jin daɗin ta musiba ne jarabtawa ne dan malamai suna faɗan mace in bata zama na kirki ba takan sa magidanci furfura lokacin furfuran shi bai yi ba takan sanya shi tsufa lokacin tsufan shi bai yi ba takan sababta mai cututtuka lokacin da ya bai kamata ya cututtuka ba duk zai lullube shi shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala ta ce mustafa da mu'minin ko ba da takawallahi khairan min imra'ati salihah mu'mini bai samu wani abu bayan imani da tsoron Allah ba face Allah ya bashi mata na gari wannan kuma shi ke nuna cewa misali yana da kyau bawa duk kafin ka yi aure manzo Allah ya dora mu a cikin sikeli kar ka nemi mace dan kyan fuska ko manzo Allah sallallahu ta'ala sai yake cewa alayka bi zati dinin taribat yada ka nemi mai addini in ka nemi addini insha Allah karim to bayan ka ba zai zama yankakke ba Allah zai ma bayan bawa albarka Allah ka bamu nagari a albarkatun sayyidul wujudi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to haka annabi zakariya ya ta fama da ita ga shekaru amma a hakan yake fama mun wuce yan uwa za su iya tuna kisan annabi Isma'ila da baban shi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya dawo sai shi na Ismail ya je farauta daman shi mafarauci ne haka ne ko ya je farauta sai annabi Ibrahim ya kawo mashi ziyaran bazata da ya zo sai kadda mai dakin nasa sai bai samu yadda yake so ba bai samu magana da daɗi ba sai ya ce to da Allah idan ya daki ce mashi wani dattijo ya kawo mashi ziyara sunansa Ibrahim amma ya ce da Allah ya gyara kofan gidansa ya kofan gidan nashi ya canza shi yana dawowa yake cewa ban yi bako ba ta ce ka yi bako wani dattijo ne kama kaza da kaza amma kuma ya zo bayan ya tafi ya ce idan ka da a ce ibrahim ya zo amma ya ce ka canza kofan gidanka sai ce allahu akbar sai ce to na sake ki ya ce ya ce mun in sake ki ya ce mun in sake ki saboda misali ya ga cewa zama da ita za ta iya halaka shi bayan can wani lokaci ya sake zuwa mashi ziyara da ya zo ziyara ya ga kyakkyawan tarba da nagartaccen gida sai ce to ka cike in ya zo ki ce mashi ibrahim ya zo bayan ta ɗauko mai ruwan sanyi ya sha wancan ko ruwan sanyin bata bashi ba ka ta shi a waje ya ce to ki ce mashi na ce kofan gidan shi ya yi kyau yana zuwa sai ce ya kaji kaji ya ce kofan gida ya yi kyau ce to alhamdulillah ke aka zaɓan min in zama mata da ke ashe ita ce kakan shugaba alaihi salatu wassalam to da haka annabi zakariya haka yi fama amma tare da haka bai kasa a gwiwa wannan kuma ke nuna mana cewa bawa idan ka je ma Allah ka je mashi bijazimul qalb zai iya baka abin da ya wuce karfin hankali shekara ɗari amma Allah ya bashi da don haka misali kar ka taɓa tunanin bukatun ka ya fi karfin Allah wannan ayan yana nuna mana kada ka taɓa tunanin bukatan ka ya fi karfin Allah kullum ka rika jin kana da ubangijin da ya fi ƙarfin sammai da ƙasai da abin da ke cikin su. Ka rika jin kana da Ubangijin da ya fi tausayin ka fiye da yadda mahaifiyanka take tausayin ka. Wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala sallam zai wuce da sahabbai wata mata sai dokin sahabbai ya kai kataban kan ɗanta ɗan yana can gefe haka. Ai sai ta yi sauri ta zo sai ta ɗauke nan. Ita ba ta damu da ta fara ko ta tuntuɓe ko makamantansu ba. manzo Allah sallallahu ta'ala sai sai yake ce musu ba ku ga tausayin wannan dan ba kuna ganin wannan za ta jefa danta a wuta suka ce ya rasulullahi za a yi ta jefa dan yace to ubangiji ya fi jin tausayin ku fiya da yanda wannan uwan take jin tausayin ku to da ka yan uwa mu rika jin muna da ubangiji ma'abocin tausayi muna da ubangijin da yake son mu zo wajen shi innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna min jahannama zakirin malaman tafsir suka ce abin da ake nufi wanda ya girman kai baya roƙon Allah eh baya roƙon Allah Allah madaukin sarki yana so da uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku ku roƙe ni zan amsa muku kullum Allah yana son a roƙe shi da aka mu tsaya kofan Allah mu tare kofan Allah wannan yana daga cikin abin da ayoyin nan ke koran da mu sai yake cewa wa anta khairu wal fasa jamna lahu Allah ce muka amsa masa wa abna lahu ya haya muka bashi ya haya har ma Allah yana cewa lan yakun min qabl saniya ko kafin annabi ya haya Allah bai taba sanya ma wani bawa suna ya haya ba sai akan shi aka fara wa aslahna lahu zawja muka gyatta maka masa matan nasa gyattawa guda biyu kamar yadda imamu shaukani ce duka guda biyun zai iya ɗauka mana muka gyara mashi ita a matsayin za ta iya haihuwa muka kuma canza mashi munanan ɗabi'unta muka maida mashi ɗabi'anta kyakkyawa wannan ke nufin idan kuma Allah ya jarabce ka da mata wanda baka jin daɗinta to kai ta addu'a kai ta addu'a in Allah ya baka mata da ba ta haihuwa kai ta addu'a ubangiji yana amsa addu'an bayi Allah innahum kanu yusari'una fil khairati Allah ya ce waɗannan duk da na kawo maka kinsansu tun da na farko har kan zo shi yaya din yusari'una fil khairati suna rige rige ne wajen aikin alkhairi saru ila maghfiratin min rabbikum amma a wajen neman duniya sai Allah ya ce mana famshu fi manakibiha an fahimta ku yi tafiya laƙai laƙai ma arzikin ku zai biyo amma a wajen neman yardan Allah da tattalin lahira Allah ya ce kar ku tsaya sakaci ku je da gudu ya aje da gudu mu kuma sai muka akasta abin a wajen neman yardan Allah sai a ga mu misali muna tawani muna baya baya a wajen neman duniya ana rige rige yanzu bari in kawo mana misali yayin da kake da da yake karatu a jami'a yayin da aka ce a karan farko ya fara da skill ya fara da carry over to hankalinka zai fara tashi zaka zaunar da shi ka zazzage shi ma ka ci kaniyansa ka ce ba zan fata kudin banza ba amma yadda misali ɗanka idan ya je makarantar haddan ƙur'ani aka ce shi na ba ce to ai ƙur'ani na Allah ne in Allah ya so ya ba shi saboda misali sakacin mu a cikin lamarin Allah wanda misali muna bukatuwan hakika mu koma zuwa ga abin da ya gyarta na farko abin da ya gyara na farko shi zai gyara na ƙarshe in kuma muka kasa bin gwadaben na farko to kada mu taɓa zaton cewar misali wallahi za mu samu daidai sai na umar Allah ya kara masa yadda yana cewa na hannun kaumin a azzan Allah bil islam ya ce mu wasu mutane da Allah ya girmama mu da musulunci ya ce kafin musulunci mu faɗin nan ba kowa ba ne in ji sai na umar kafin musulunci mu ba kowa ba ne amma bayan Allah ya karrama mu da musulunci muka zama mutane da haka wannan yana tafiyar da mu kai tsaye in mun rike musulunci da kyau yadda ya kamata mu rike wallahi ɗaukaka na nan ba wani ɗaukaka sama ɗaukan addini. Allah wajen sarki yana cewa innahum kanu yusarifuna fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba kuma suna kiran mu ma'ana suna bautan Allah suna masu kwaɗayi ga ramin Allah suna masu tsoron azaban ubangiji wannan dama haka ake so bawi ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dora da mu akan cewa bawa idan yana rayuwa ya rika rayuwa misali tsakanin tsoron kamun ubangiji da kuma kwaɗayin rahaman ubangiji amma idan bawa ya zo magargara mutuwa ta zo to ya fifita sa ƙauna a wajen rahaman ubangiji fiya da misali tunanin kamun ubangiji amma malamin kana rayuwa to ka rika ƙoƙarin cewa baka sani ba aikinka Allah yana amsa in ma ya amsa ba zai iya yiwa misali ya watsar da shi ba tunda misali Allah yana watsar da aiki Allah ka kiyaye Allah madaukakin sarki ke cewa wa ka nuna na hashi su waɗannan bayin sun zamo misali masu tsoro ne gare ni Allah yake cewa wallafi asana farja mace ne kamar maza kenan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗan cewa daga cikin haƙoƙinta ita sayyida Maryam ita ce misali sayyidatu misali alami amma malamai suka fassara misali alamuha an fahimta ita shugaban matan alam din zamanin ta ne sayyida Maryam wannan kuma yana na mana cewa mace in ta dage za ta iya kafaɗa da maza a dukkan aikin alhairi gashi an kawo annabawa ne fa mazaje wanda suke misali ma'abuta ƙarfin aniya amma sai Allah ya saka mace a cikin su wannan ayan tana magana da bulala ga iyayenmu mata cewa misali su yi kokari su dage yanzu misali kamar yadda ake cewa manzo Allah yana cewa ku zu nisu dinukum an hadhihi al-humayra an fahimta ku rike rage azumin ku daga waɗannan mai jan kunni din na na Aisha mu ga yadda misali manzo Allah yake yaban sayyida Khadija waɗannan mata misali kallon ummu Adiya wadda take mace ne ga sunan dai matan sahabbai wadda kafin zuwan musuluncin su ma suna cikin sa'alif ne amma daga baya suka dace suka dinga yin kafada da maza wajen neman alkhairi kun mu abiya tana faɗan mana cewa suna halartar mashahid tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka mace karki na ci kawai aiki ki dafa girki kawai ba za ki ibada ba a'a ki yi muzamaha da maza saboda annisa'u shaqa'iqar rijal maza yan uwan a yanzu me yasa sayyada ummu salama ta ce ya rasulullah yanzu an wajabta ma maza jihadi mu ne a ne ne ku da ba za a yi ba za mu jihadi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai murmushi sai ce ba na shi ta ku jihadin da babu zuban da jini a ciki ba suka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu to ku kula da aikin haji kaga ma'ana wasu kuma matan sun suka ce ya rasulullah galabna alaikar rijal ya rasulullah maza fa sunna neman ku kwace mana kai bayan kai ba annabin maza ne kadai ba annabin maza da mata ne da haka wannan ayi na nuna mana cewa mata za su tashi tsayin daka su haɗa kafaɗa da maza maulana shi ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa mata ku yi ku yi rige-rige da maza amma yace fa bil abdani fala yace ba ina nufin wai ku haɗa jiki da maza bane a'a duk abin da namiji zai iya yi dan ya yarda da Allah duk abin da namiji zai iya ya nemo ma kansa da al'ummarsa alkhairi mata kuma za ku ya amma ban yarda kar ku ce daga waje na ne namiji ya je ya hada jiki da mace shi ba ya ce ba ni na faɗa ba ko ban yarda da haka ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ke cewa fa fana fana fi hamir rujina muka yi hura daga cikinta daga numfashin waje alnaha wa ibnaha ayatul alamin muka sanya ta da ita da ɗanta su zama aya ga talikai mutum da aljanu da mala'ika saboda misali Allah mutum sarki ya zo da wani usulubi badi da ba a saba yi irin ba inna masala isa inda Allah ku ka masala adam shi amma adam halaka wa min turabi sun makala wani kulfai to kaga misali wani na zama shi annabi adam alaihi salatu wa ya zo da ba uwa ba uwa amma shi wannan shine wani usulubi badi wanda shi ga uwan amma ba uba wanda a al'adan hankali da al'ada na ilimi ba yadda za a samar da ɗan adam ba tare da ruwan namiji ba amma saboda Allah nuna ƙarfin kudura ya samar da shi ba tare da misali kwanciyar aure ba Allah madaukakin sarki ke cewa inna hazihi ummatukum ummatan wahida inna hazihi ai ummatukum dinakum dinan wahida haka malamai suka fassara a matsayin ummatin misali addini ko kuma almilla haka wasu malamai suka fassara wafida ma'ana da addinin annabi isa da addinin annabi zakariya da addinin annabi isma'ila da addinin zulkiflu duka daidai ka da addinin musulunci wajen aqida ma'ana wajen asali amma ana iya samun misali itilafatil far'iyya ana iya samun sabani a wajen gudanar da ibada na farai Allah madauki sarki wa ana rabbukum fa'budu da haka ni da ubangijin ku bauta ne wa taqaddamu amrahum bainahum Allah madauki sarki ke cewa taqaddamu aiki kana ku fi amrihim bainahum mana bayan annabawan suka dinga sabani a cikin lamarin su wancan suka zama majusawa wancan suka zama misali yahuda wancan suka zama nasara haka Allah madauki sarki ke cewa wa taqaddamu amrahum bainahum kullun ilayna raji sai dai lamarin su fasani dukansu za su dawo wajen mu wanda ya bi mu a daidai zai zo wanda ma bai bi mu a daidai ba zai zo na gari wajen lokaci ya yi ko wani amur alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah abin da muka fara yi Allah ya amsa da kuskuren Allah ya ce mana Allah ya saka amin